بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم باب فضل باب فضل بر أصدقاء الأب والأم والأقارب والزوجة وسائر من يندب إكرامه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أبر البر أن يصل الرجل ود أبيه نعم babu fadli birri asdiqa'il abi wannan babi yana bayani dangane da fadala ta kyautata wa abokanan mahaifi wal ummi da kuma kyautata wa ƙawayen mahaifiya wal aqaribi da kuma kyautata wa waɗanda suke makusantanka abokanan zumunta wa zauja da kuma kyautata wa matarka wasa'iri man dabu ikramuhu da sauran waɗanda aka mustahabbanta girmama su wanda ake so a kyautata musu a mutunta su a darajanta su an ibn umara radiyallahu anhuma wato hadisi na farko a cikin wannan babe an amso shi daga abdullahi dan umar yardar Allah ta ƙara tabbata a gare su shi da mahaifinsa umar dan khattab radiyallahu anhuma أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حقيقة جكادا الله صلى الله عليه وسلم ما أيكي صلى الله عليه وسلم يتي إن أبر البر حقيقة ما في تكر كوتتاوى كوتتاوى دا تفكوة كوتتاوى تكا shine an yi silar rajulu wudda abihi wato mutum ya sadar da zumuntar masoyan mahaifin shi duk wanda ya zamanto abokin baban shi ne ko abokin ko kawar mamashi ce to ya sadar da wannan zumunta ko da bayan rasuwar mahaifin shi ko da bayan rasuwar mahaifiyar shi wannan yana daga mafi cikar kyautatawa ma'ana inna akmalal birri haƙiƙa mafi cikar kyautatawa shine an yi silar rahimu wato an yi silar rajulu mutum ya sadar da zumuntar wudda abihi masoyan mahaifin shi ko ƙawayen mahaifiyar shi na'am وعن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا من الأعراب لقيه بطريق مكة فسلم عليه عبد الله بن عمر وحمله على حمار كان يركبه وأعطاه وأعطاه عمامة كانت على رأسه قال ابن دينار فقلنا لو أصلح أصلحك الله إنهم الأعراب وهم يرضون باليسير فقال عبد الله بن عمر إن أبا هذا كان ودا ودا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه في رواية عن ابن دينار عن ابن عمر أنه كان إذا خرج إلى مكة كان له حمار يتروح عليه إذا مل ركوب الراحلة وعمامة يشد بها رأسه فبيناه ويوما على ذلك الحمار إذ مر به أعرابي فقال ألست ألست بنا ألست بنا فلان بن فلان فقال بلى فأعطاه الحمار فقال اركب هذا وأعطاه وأعطاه العمامة وقال أشدد بها رأسه فقال له رأسك رأسك فقال له بعض أصحابه غفر الله لك أعطيت هذا الأعرابي حمارا كنت تروح عليه وعمامة كنت, كنت تشد بها رأسك فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن من أبر البر صلة الرجل أهل, أهل صلة الرجل أن يصل الرجل inna min ab min abarril birri silatar rajuli ko ko ce an yi silar rajulu na inna min abarril inna min abarril birri silatar rajuli ahala widdi abihi ba'da an yuwalli an yuwalliya بعد أن يولي وإن أباه كان صديقا لعمر رضي الله عنه روى هذه الروايات كلها مسلم نعم وأنا عبد الله بن دينار رضي رحمه الله تعالى وانا حديثي أن أمسوشي دقى عبد الله بن دينار الله تعالى يجيك أنسى الرحمة shi kuma ya jiyo daga malaminsu abdullahi ɗan umar yardal allah ta ƙara tabbata a gare su shi da umar ɗan khattab radiyallahu anhuma anna rajulan min al-a'rab laqiyahu bi tariqi makkata haƙiƙa wani mutum daga cikin mutanen karkara wani mutum daga cikin mutanen karkara ya haɗu da abdullahi ɗan umar a hanyar makka daga madina zai tafi makka wa sallama alaihi abdullahi bin umar sai abdullahi ɗan umar allah ta'ala ya ƙara yadda da shi sai ya yi wa wannan ɗan karkara sallama bayan ya mai sallama wa hamalahu ala himarin kane yarkabuhu abdullahi ɗan umar sai ya ɗora shi a saman jakin da da abdullahi ɗan umar ne a kai sai ya sauka daga saman wannan jakin sai ya ɗora wannan ɗan karkara ce ya hau bismillah wa bahu imamatan kanata ala ra'asihi abdullahi ɗan umar akwai rawani wanda yayi akan shi sai ya tuje wannan rawanin daga kan shi sai ya baiwa wannan ɗan karkara ya ce i rawanin nan qala ibn dinarin abdullahi ɗan dinar ya ce da muka ga waɗannan ayyukan daga abdullahi ɗan umar gashi wannan ɗan karkara ne amma abdullahi ɗan umar ya sauka daga saman jaki ya ce mishi ya hau sannan kuma ya tuje raunin shi ya ce mai ya yi rauni shi faƙunna lahu sai muka ce mishi asala hakan lahu allah ya gyara aikin malam allah ya gyara aikin malam innahumul a'rab haƙiƙa waɗannan fa ɗan karkara ne wahum yardawna bil yasir wallahi alhali su suna yarda da alheri ɗan kaɗan idan aka musu ba sai an musu alheri da yawa ba faƙala abdullahi bin umara abdullahi ɗan umar allah ta'ala ya ƙara yadda da shi sai ya ce inna aba haza haƙiƙa mahaifin wannan ɗan karkara ɗin da kake gani wanda ya hau saman jakin nan nawa kana wuddan li umar bin al-khattab ya kasance masoyi ne na mahaifina umar ɗan khattab radiyallahu anhu wa inni sami'tu rasulallahi sallallahu alaihi wa sallama ya ƙul haƙiƙa ni na ji jakadan Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa inna abarral birri haƙiƙa cikar kyautatawa shine silatun rajuli ahla wuddi abihi wato mutum ya sadar da zumuntar ma'abuta masoya baban shi ya sadar da zumuntan masoya baban shi wannan yana daga cikar wato kyautatawa shine silatul rajuli mutum ya sadar da zumuntar ahala wuddi abihi ma'abuta son mahaifin shi duk wanda ya san cewa tsakankanin su da mahaifin shi akwai soyayya suna zumunta tsakankanin shi da mahaifin shi tun yana yaro ya tarar da su suna wannan soyayya to ya sadar da wannan zumunta to mama Allah saka da alheri na'am wa fi riwayatin an ibn dinarin a cikin wata ruwaya daga abdullahi dan dinar abdullahi dan dinar ya jiyo daga abdullahi ibn umar radiyallahu anhuma annahu kana idza kharaja ila makkata abdullahi dan umar ya kasance idan dai ya fita zai tafi birnin makka kana lahu himarun yatarawwahu alaihi abdullahi dan umar ya kasance yana da kai wani jaki wanda yake shakatawa akan shi yana hawa wani jaki wanda yake shakatawa a kan shi idan malla rukubar rahila idan ya kosa da hawan taguwa to yana da ko wani jaki wanda yake hawa kan shi ya shakata ga shi kusa da ƙasa suna hira da jama'a wa imamatun ya shuddu biha ra'asahu sannan kuma yana da kwai rawani wanda yake ɗaurewa kan shi da shi wanda yake yi wa kan shi rawani da shi fa bayyana huwa yawman ala zalika himar yayin da shi abdullahi dan umar allah ta'ala ya ƙara yadda da shi wata rana yana saman wannan jaki izmar rabihi a arabiyun sai wani ɗan karkara ya zo hucewa ta wajen abdullahi dan umar faƙala sai abdullahi bin umar ya ce da shi alasta fulani bin alasta bin fulani bin fulani shin ba kai bane wani dan wani dan wani qala bala yace kwarai ko ni ne fa abahu himar abdullahi dan umar allah ta'ala ya ji kansa da rahama sai ya sauka daga saman wannan jaki sai ya baiwa wannan dan karkara ya ce bismillah hau faƙalar kaba haza ya ce mishi hau saman wannan jaki din wa aqahu imamata sai ya tuje wannan rawanin da yake kanshi sai ya bashi wannan rawanin wa qala shudud bihara asaka yace daure kanka da shi yiwa kanka rawani faqala lahu ba'd as-sahabihi sai shashe daga cikin almajiran abdullahi dan umar waɗanda suke tare da shi a wannan lokacin sai suka ce wa abdullahi dan umar ghafarallahu laka allah ya gafarta wa malam a'taita hadal a'rabiyya himaran ka baiwa wannan dan karkara jakinka wanda kunta tarawwahu alaihi ka kasance kana shakatawa akan shi ka sauka daga saman wannan jaki din ka doka ka bashi ka ce ya hau wa imamatin kunta tashuddu bihi hara asaka sannan kuma ka bashi rawanin da ka kasance kana ɗaurewa kanka da shi kana yi wa kanka rawani da shi faƙala abdullahi ibn umar ya ce inni sami'tu rasulallahi sallallahu alaihi wasallama ya ƙul haƙiƙa ni na ji jakadan allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna min abarril birri manzon allah sallallahu alaihi wasallama ya ce haƙiƙa yana daga mafi cikar kyautatawa an ya silar rajulu ahla wuddi abihi wato mutum ya sadar da zumuntar ma'abuta son mahaifin shi ko inna min abarril birri haƙiƙa yana daga mafi cikar kyautatawa silatar rajuli wato mutum ya sadar da zumuntar ahla wuddi abihi ma'abuta son mahaifin shi ba da an yi waliya bayan mahaifin nashi ya juya ya koma ga Allah ta'ala wa inna abahu haƙiƙa baban shi wannan ɗan karkara wannan ɗan ƙauyen da kuke gani kana sadiqan li umar bin al-khattab ya kasance aboki ne na mahaifina umar ɗan khattab radiyallahu anhu rawa hadhihi riwayati kullaha muslimun al-imam muslim Allah ta'ala ya ji kansa da rahama shine ya rawaito waɗannan ruwayoyin gabaki ɗayansu su wato tun daga farko abdullahi bin umar abdullahi bin dinar wafi ruwatin anibin dinarin na'am sa'idi
وعن أبي أسير بضم الهمزة وفتح السين مالك بن ربيعة الساعدي رضي الله عنه قال بينا نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل من بني سلمة فقال يا رسول الله هل ينبغي هل بقي هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما فقال نعم الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما من بعدهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وإكرام صديقهما رواه أبو داود وأن أبي أسيد حديث نقب أتشكي وأن بابي أن أمسوشي دق بابا أسيد بضم الهمزة ديو على همزة رفع أو وفتح السين ديو سن وسلي سما أسيد shine Malik ibn Rabi'ata As-Sa'idi Malik dan Rabi'a As-Sa'idi wato na kabilar Banu Sa'idata Allah ta'ala ya ƙara yadda da shi yace baina nahnu julusun inda Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yayin da muna zaune a wajen ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam idh ja'ahu rajulun min bani salimata yayin da wani mutum ya zo mishi wanda shi kuma wannan mutumin ya fito daga kabilar banu kabilar banu salima ya zo wa ma'aiki alaihi salatu wassalam faƙala ya rasulallahi ya ce ya jakadan Allah hal baƙiya min birri abawayya she'un abarruhuma bihi ba'da mautihima hal baƙiya she'un shin wani abu yayi saura min birri abawayya na kyautata wa mahaifana wanda abarruhuma bihi zan kyautata musu da wannan abin ba da mautihima bayan sun koma ga Allah bayan sun rasu wani daga cikin mutanen banu salima ya zo wajen ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ce ya rasulallah mahaifana sun rasu to shin akwai wani aiki na alkhairi da ya saura a kaina wanda zan kyautata musu da shi bayan sun koma ga Allah qala na'am ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ce kwarai kwa akwai abubuwa da yawa mako da suka yi saura daga cikinsu akwai assalatu alaihima yi musu addu'a wato yi wa mahaifa addu'a wannan yana ɗaya daga cikin wato abubuwan da za a kula da shi yi wa iyaye addu'a walisu gifaru lahuma kamar yadda Allah ta'ala ya ce wa ƙurrabir hamhuma kama rabba ya nisa gira walisu gifaru lahuma da kuma nema musu gafara a wajen ubangiji tabaraka wa ta'ala kamar yadda annabi ibrahim alaihi salatu wassalam ya ce alhamdulillahi alladhi wa habali alal kibari isma'ila wa ishaq inna rabbi la sami'u du'a rabbi gifirli aka ne ko wali walidayya walil mu'minina wa mu'minati samu yawwa yawwa to anan sai ya ce rabbana gafirli wa liwalidayya wa liman yawmi yaqumul hisab kuma kamar fadar annabi ibrahim annabi nuhu alaihi salatu wassalam da yace rabbi gifirli wa liwalidayya wa liman dakhala baitiya mu'minan wa lilmu'minina wal mu'minat wa la tazidi adh-dhalimina illa tabara to shine yace wal istighfaru lahumma da nema musu gafara a wajen ubangiji tabaraka wa ta'ala wa infadhu ahadihima min ba'dihima da kuma zartar da wasiyarsu zartar da wasiyarsu min ba'dihima bayan rasuwar tasu wannan wasiya da suka yi idan suka ce a yi kaza a yi kaza a yi kaza bayan ransu to duk inda suka ce a tafi bayan ransu to a tafi a zartar da wasiyarsu bayan ransu wasilatul rahimin lati la tusalu illa bihima da kuma sadar da zumuntar da la tusalu ba a sadar da ita illa bihima face dai saboda su da ɓangaren mahaifi da ɓangaren mahaifa ko da bayan ransu to a dinga sadar da zumuntarsu wa ikiramu sadiqihima da kuma kyautatawa abokinsu kyautatawa abokin zamansu wanda yake tare da su kawarsu ce ko abokinsu ne duka a kyautata musu wannan hadisi imamu abu dawud ya rawaito shi وعن عائشة رضي الله عنها قالت ما غرت على أحد على أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم ما غرت على خديجة رضي الله عنها وما رأيتها قط ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر ذكرها وربما ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها في صدائق خديجة فربما قلت له كأن لم يكن في الدنيا إلا خديجة فيقول إنها كانت وكانت كانت وكان لي منها ولد متفق عليه وفي رواية وإن كان ليذبح الشاة فيهدي في خلائلها, في خلائلها منها ما يسعهن وفي رواية كان إذا ذبح الشاة فيقول أرسلوا بها إلى صدقاء خديجة وفي رواية قالت استأذنت هالة بنت خويلد أخت خديجة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرف استئذان خديجة فارتاح لذلك فقال اللهم هالة بنت خويلد قولها فرح قولها فرتاح, فرتاح هو بالحاء وفي الجمع بين الصحيحين للحميدي فارتاع بالعين ومعناه, ومعناه اهتم به نعم وأن عائشة رضي الله عنها حديثي نقبا دقنا نا عائشة يردل الله تقال تبتا أقريتا نانا عائشة رضي الله عنها تتي ما غرت على أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم nana aisha ta ce bin taɓa bayin kishi ga ɗaya daga cikin matayen ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ma girtu ala khadijata irin kishin da na yi ga ‘yar uwata nana khadijatu radiyallahu anha ba wata mata ta ma'aiki alaihi salatu wassalamu wanda na yi kishi a kanta sama da kishin da na yi ga nana khadijatu radiyallahu anha Nana Aisha ta ce wa mara aitu haƙaɓu kuma tun da nake ban taɓa ganin Nana Khadijatu ba. Saboda sai bayan Nana Khadijatu ta bar duniya da kusan shekara uku sannan Nana Aisha radiyallahu anha ta tare a gidan ma'aiki aka ɗaura aurenta da ma'aiki alaihi salatu wassalam. Walakin kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallama yukthiru dhikraha sai dai ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yawan ambatanta yana yawan wato faɗar na na khadijatu yana yawan zancen na na khadijatu wa ma zabaha shata na na aisha radiyallahu anha tace so da dama ma ma'aiki alaihi salatu wassalamu zai yanka tinkiya thumma yuqatti'uha a'dha'an sannan kuma ya yanyanka ta yanki yanki yanki yanki sun mai ba su hafi sada'iƙi khadijata sai ya rarraba ya aika su gidajen ƙawayen na na khadijatu ya ce a kai wa wance a kai wa wance a kai wa wance a kai wa wance dukkansu kuma ƙawayen na na khadijatu ne farubba ma qultu lahu ana aisha ta ce so da dama ma na ce wa ma'aiki alaihi salatu wassalamu ka allam yakun fi dunya illa khadija kai ka ce babu mata a duniya in banda na na khadijatu fa yaqulu ma'aiki alaihi salatu wassalamu sai ya ce wa nana khadijatu innaha kanat wa kanat innaha haƙiƙa nana khadijatu radiyallahu anha kanat ta kasance mace ce ce wanda take mai daraja mace ce ce mai kima a wajena wa kanat kuma ta kasance mace ce ce wanda take mai hankali ana innaha kanat fadilatan wa kanat aqilatan nana ai nana khadijatu radiyallahu anha ta kasance mace ce wanda take mai daraja mai kima a wajena kuma ta kasance mace ce wanda take mai hankali mai nutsuwa wa kana li minha waladun nan kuma ma'aiki alayhi salatu wassalam yace ƴaƴana ga baki ɗayansu ai duka sun kasance daga nana khadijatu radiyallahu anha ne muttafaqun alayhi wannan hadisi bukhari da muslim suka rawaito wannan hadisi wa fi riwayatin a cikin wata ruwaya wa in kana la yadhbahu shat lalle haƙiƙa ma'aiki alaihi salatu wassalam ya kasance yana yanka tinkiya fayuhudi fi khala'iliha minha ma yas'uhunna fayuhudi yana bayarwa fi khala'iliha cikin ƙawayen na na khadijatu radiyallahu anha minha daga wannan tinkiya da ya yanka a gidan shi ma ya sa'uhunna gwalgwadon yadda zai ishe su araba musu lafiya kalau alhamdulillah gwalgwadon yadda zai ishe su araba musu wa fi riwayatin a cikin wata riwaya na na khadijatu radiyallahu anha na na aisha ta ce kana idza zabaha shata ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya kasance idan yanka tinkiya ya ƙulu yana cewa arsulu biha ila asdiqai khadijata ku aika wannan tinkiya ku rarraba ta ku aika ta wajen ƙawayen na Khadijatu fi riwayatin a cikin wata riwaya qalat na Aisha radiyallahu anha tace ista'azanata halatu bintu Khuwailid nana halatu diyar Khuwailid ukhtu Khadijata radiyallahu anha yar uwan nana Khadijatu bintu Khuwailid yar uwarta ce wata rana ta nemi izinin shigowa wajen ma'aiki alaihi salatu wassalam fa'arafasti izana khadijata sai ma'aiki alaihi salatu wassalam ya tuna neman izinin nana khadijatu da ya ji muryar nana halatu sai ya tuna nana khadijatu saboda suna shigen murya ɗaya da ita farta halidhalika sai ma'aiki alaihi salatu wassalam ya yi farin ciki ya yi nishaɗi lidhalika saboda jin daɗin wannan murya tana na halatu da yi saboda ta tuna mai matar shi na na khadijatu radiyallahu anha faƙala sai ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya ce allahumma a halatu bintu khuwailid ya ubangiji wannan halatu bintu khuwailid ce allah ka girmama ta allah ka mutunta ta allah ka sa ta tana daga cikin makusantan bayi a wajenka ana allahumma hadhihi halatu bintu khuwailid ij'alaha indaka min almuqarrabina ka sanya ta a wajenka tana daga cikin bayinka waɗanda suke ababen kusantawa na'am qawluha fartaha huwa bil ha'i wato fadan na na Aisha radiyallahu anha da tace fa arafasti idana khadijata fartaha lidhalika huwa bil ha'i wato an rawaito cikin bukhari da muslim bil ha' da ha ƙarami kenan wafil jam'i baina sahihaini lil humaidi wato a cikin littafin aljam'u baina sahihaini na al-imam al-humaidi shi kuma farta'a lidhalika sai ma'aiki alaihi salatu wassalamu sai ya damu hankalin shi ya tashi saboda wannan murya da ya ji tana na halatu ta tana mai matar shi na na khadijatu wa ma'anahu ihtamma bihi sai ya damu bil aini kenan farta'a ihtamma bihi sai ya damu da wannan murya da ya ji sai ya zama ya shiga cikin tunanin na na khadijatu sai kuma ya yi wa wannan baiwar Allah ‘yar uwata addu'a ta alkhairi. Na'am.
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال خرجت مع جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه في سفر فكان يخدمني فقلت له لا تفعل فقال إني قد رأيت الأنصار تصنع برسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا آليت على نفسي ألا أصحاب أحدا منهم إلا خدمته ألا أصحب إلا أصحاب أحدا منهم ألا أصحب
باب أحدا eh Allah ashaba ba illa ba ta ka illa asaba ألا أصحب أحدا منهم إلا خدمته متفق عليه
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال حديثي دغ أنس بن مالك يردل الله تقال تبتا أغريشي أنس بن مالك يتي خرجت مع جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه في سفر في سفر وترانا Anas ɗan Malik ya ce, Na fita tare da Jarir ibn Abdullah albajali Allah ta'ala ya ƙara yadda da shi cikin halin bulaguro. Na fita bulaguro tare da Jarir. Fakana ya ne, Jarir ibn Abdullah albajali ya kasance yana yi min hidima, yana ta yi min aiki, kuma wakana akbar minni sinnan ya fi ni yawan shekaru. Jarir ibn Abdullah albajali ya girma Anas ɗan Malik. Ya ce, To ya kasance yana ta min hidima. faƙultu lahu la tafa'al Anas dan Malik yace sai na ce wa Jarir ibn Abdullahi kada ka dinga yi min wannan aiki saboda kai ne babba da ni ni ya kamata a ce ina yi maka hidima faqala sai Jarir ibn Abdullahi al-Bajali yace inni qad ra'aytu al-ansara tasna'u bi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama shay'an yace haƙiƙa ni naga mutanen Madina suna aikata wani aiki na alkhairi ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam suna aikata wani abu ga ma'aiki alaihi salatu wassalamu na girmama shi alaitu ala nafsi da naga wannan sai na yi rantsuwa ga kaina ma'ana aqsamtu ala nafsi sai na yi rantsuwa ga kaina Allah ashaba ahadan minhum ba zan abokanci ɗaya daga cikin mutanen Madina ba ko mun kankantar shi illa khadamtuhu face sai na girmama shi sai na mai hidima saboda girmama ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi muttafaqun alaihi al-imam al-bukhari da al-imam muslim suka rawaito shi wa bi hadha al-qadar kifaya subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk